إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wurin a markazin ahalu sunna wal jama'a wanda ke anguwar karkada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga wata na safar hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da 23 ga wata na goma shekara 2018 muna cikin littafin alwaji fi fikir sunnati wal kitab aziz yau insha Allah za mu yi darasi na 151 darasi na 151 a wannan littafin alwaji fi fikir sunnati wal kitab kayan nan akwai neman karin bayani game da mas'ala da muka yi bayani a satin wancan da ya wuce mas'ala cewa azkar a sunna azkar a sunna imma wutiri a ce ɗaya ko uku ko bakwai ko saba'in iyaka ɗari ko shin ƙarawa akan ɗari laihi ne a bayanin da na yi a kan cewa akwai azkar wanda adadi ya zo manzala ya yi kaza ko ya ci a yi kaza abinda yake sunna mai bin sunna mai neman tsira mai neman bin karantar wata musallar salama duk azkar kin da aka kayyade kaza ake ka yi shi a yanda aka ce ka yi da wurin da aka ce ka yi akwai azkar mutalaka wanda wanda babu lissahi kana iya ta yi ka yi ta azkar imma astighfari imma hailala imma wa'adin salati ka yi ta yi ba iyaka wani babu wanda ya hana ka imma ka yi mutsarki kurin ka yi ta azkar kinka ko kuwa wanda aka amma ka ce ɗari muna magana manzo sai ɗari da talatin da kaza ɗari da hamsin da kaza dubu da kaza wannan shi ne ce bai tabbata ba a sunna an kaga wurdi an kawo ɗari da kaza da sha kaza to ka tabbata kamar shahalar bincike malaman hadisi sun bincike misalar babu wanda ya zo a sunna in dai saba wannan adadin aka ambata na ɗaya uku bakwai saba'in ɗari ya kai ɗari da kaza ɗari biyu ko dubu ko kaza haɓar da akwai ruwaya ta magana wa annabi salati dubu nun kai bayani kanta wanda ya ma annabi salati dubu bai mutuwa sai ya ga annabi salati ko mai bishara aljanna dai wani abubuwa na fatara dai to na ruwaya makan tabbatar inganci a jama'a don hadisi yadda bai inganta ba balle maka hujja kan shi dan wa fadala duk da maganar cewa hanawa ba hana abin da ya zo na maganar yin azkar annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi hadisi Abdullah bin Umar ce ya haƙir bi yamini yana yin azkar da yatsa kuma yatsa ma hannun dama ba duka biyu ba da dama yake sai shi a sunna in za ka yi azkar kuma ya inda yake wa mata nasihar yin azkar ayya mai yusuf kakko da bakana ko bar ambatan Allah an ce wa qadr min anamil fa innahu mas'ulatun mustatiqat yace ku yi azkar da yatsa yatsa yace ayi da ita shi kaga da ita yake yi kuma da ita yace ayi kuma ya kawo ta fa'ida gobe kiyama za mata tambaya kuma za ta maka shaida za ta yi magana ina tabzi yake a wani lokacin bayyana masana tabziyan wa wasu malamai lalle an samu da tarin su usaimin masu ganin wai ba laihi ba ne ba to na Allah ji kan usaimin amma wa magana shi da ya ce ba laihi ba ne ba ta yi ba sunna ce ba ta ba sunna cewa a shi ne yake gaba lahi bane ba in ka doka a kurin abin lissahi ne ba tare da lokacin a wani matsantsayi na sunna shi ma kai wadi kina shi ma usaimin kin ba ta ba sunna ce na haka yana kaman bakar bin abi zaid yana ga littafi da na musamman yayi mai suna asubah wani malamin Allah ya kashe gawata mushi yayi duka wata magana da ta zo mai alaka da za a yi maganar tabziya ka magana kanta duk ruwayi babu ɗaya mai tushe karshe tabbatar da abin da yake sunna shine yi da yatsa kuma kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da yayi ko da wani malami ce ana yi kullun kai abin da yake sunna wani zai kawo ai abin ne baka iya dasawa dan gaban baka iya dasa ya ɗayan biyu amma rike tabzi iya sa ka gafala ka rika yi ko a kawo zai ka sa kai ka hankali ga mutum iya jan tabzi ya hira inda mutum iya neman rikewa iya kulawa da abin da yake yi zai samu hankalin shi amma ya rike tabzi kul me yake jira ya zo kan alama ko ya hira ya barwon shi amma wanda ya bai tabzi ga zai kokarin rikewa ya san inda yake dan kai mance ko da iya dan suke da zo kan iya dawowa ya yi wanda ka jan tabzi nutsuwa da neman sanin abin da yake yi wannan kun ba irin sa kariya an ga masu an ga mai alama kai mai mata Allah ne don abubuwa akwai su kuma ga gaskiya magana yan uwa abin da ya kusa da sunna eh lada ya fadala gangariya ko ya nasara salama mutum ya yi da yatsa shi kun da abin da ya wuce daman yatsa to bana nan bane ba da abin da ya wuce ɗari to kaga daman ta ta hanyar da ban yazo ta gani mutum ya wuce ɗari ya shiga ɗaruruwa ya shiga dubu to kaga daman wani ya kawo shi amma na manzan Allah za ka iya insha Allah ɗaya uku saba'in ɗari bakin da kai Allah shirya da mu sai magana ta taimama ta kama magana taimama taimama imam sha bayani kanta akwai ruwaya zuwa ga daga Abdullah bin Umar ne da sama suna tabbatar da abinda ake magana ruwaya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi da ya inganta kan taimama kurin shawal huska ne da tahin hannu bakin wuya hannu bakin wuya hannu bakin fonye kadai ko da kaga wata ruwaya wanda magana ingancin ta ba manzo Allah bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata gare shi kurin yana bugun ƙasa in ya buga ya hema ya bushe wata ruwa ya murje ya fara shawo huska ya shayi hannu bakin wani hannu kadai wannan shine ya zo a sunna ba wani hali zuwa shawar irin na arwalla shawar haru hamur faƙai bakin wannan ne kurin kai ya kai sallah kuma wannan sallah yanda za ka iya nafila haka za ka iya farilla za ka iya yi an kai ta kai azhar kai la asam sai balle mai balaguro za ka iya kawo kowace ba a ce an kai wannan ya ka sake wata daban kai sallah ta gaba a za ka yi wannan sallah ta farilla kai tsaye kuma za ka kawo ta biyu ba wani matsala kan abin amma addini yana sauki kwarin gaske inda akan sunna ne ya sauki babu hada kan shi sai karatunmu na muna cikin kitabul fara'id na maganar rabon gado mun zo a sati da ya gabata na waɗanda suke cin gado imma ashabul furud ko asaba ko rahib yanzu inda za mu tashi ya gaya maka da ya ce zu faratikin mai faratikin nan ya ce walfurudul muqaddara fi kitabin ta'ala sitta wanda aka yi abinda aka yanka aka shata aka shata aka yanka kaza aka ambaci adadi a ƙur'ani wuri shidda ne kaso shidda ne kaso shidda ne eh kala shidda ne akwai annisif rabi rabin dukiya akwai maciya rabin dukiya akwai rubu wanda za a ba rubu'in dukiya kwata daya cikin hudu kar kenan na dukiya haka akwai sumun sumun shine daya cikin takwas na dukiya daya cikin takwas kenan yan wucem kenan wasu da kashi biyu cikin uku a raba gida biyu a basu biyu a raba gida uku a raba gida uku a ba su kashi biyu dukiyar kenan akwai masu wannan kashin wa sudus akwai wanda za a raba gida uku a ba su daya yan ciyar kenan haka akwai masu sudus daya cikin shidda na cesium wannan su ne a ƙur'ani aka ambaci rabon su karara yanzu wannan su ne aka ambaci sunansu aka ambaci kasansu a ƙur'ani yanzu sai mu koma kenan magana mu ji bayanin suwaye maciyan annisif ya ce fannisif faradu hamsa nisif wani gado ne na mutane guda biyar kala biyar nau'i biyar na magada suke cin ake ba su rabin dukiya duk da za mu yi tabilo ƙarshe amma wannan shine jigon don zai bayani akan na tabulu wannan kenan zuwa nan mutane guda biyar ko kalan mutane biyar su ne za a ba dukiya rabin dukiya a wani hali sai fara da azauj miji kenan mutum matashi ta mutu don mahiya ka gado kullum an yi sa gadon namiji in ya mutu su ma matan shi ake jira ya mutu a ci gado mahi yawa an yi dangana mutuwa da cinye gado namiji ba magana mace albabin gwada ɗaya ne duk da nan muna da wata al'ada ta danne haƙƙin gado na mace wajen ɓangaren danginta kamar namiji shi ba shi da rabo a dukiyarta za ta mutu misali a kwashe kayan ko matala ta kwanci wani ya sa gabar mishi alhali da abin da ta bari ko da matalu ne ko da gado ne mijin yana da haƙi yana ɗin suke da haƙi kowa ya da haƙin shi to ya ambaci maganar kaso na namiji iya da rabi a wani hali ya ce idan lam yakun zauja walad in ita matar ba ta da ɗa kenan in tana da ɗa zai koma wani kashi daban za mu ji shi a wannan maganar da ke maka miji iya cin rabi a wannan halin halin da matar shi ta mutu babu da ko nashi ko na wani ko da ba ɗan arme ba ne ba inda ɗanta da ɗa ne eh inda tana da ɗa to wannan zai tashi daga rabi yanzu dai za a ba shi rabi in babu ɗa ko ɗaya sai ce ya yi haka ya kawo wannan magana da ƙauli ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma kullahunna walad eh Allah ce walakum ku maza kuna da nisfu ma taraka azwajukum rabin abinda matan ku suka bari amma ce illa ma kullahunna walad in ba su da da in suna da da zai dare zamu da kwace da mutane yanzu muna magana inda yake da rabi kenan a halin inda ba ta da da kai tsaye kun namiji zai ci rabin dukiya shikenan sai cikin masu cin dukiya na biyu ya ka albint diyakka ta tsatso diyakka a ci diya liƙauli ta'ala wa in kanat wahidatan falhan nisf kenan diya in ɗaya ce kenan in biyu ce ko sama da haka nasu iya zuwa zamana cikin kashin rabi ana ba diya rabin dukiya an ka mutu kabar ya babu da ya kaɗe kabari guda bintul ibn haka kabar jika diyarka diyar ɗanka diyar ɗanka li'anna ta ƙoma ƙamul bint bil ijma'a dan kenan akwai masu aihuwa kuma dan ya bar da ya bar diya ko da suna muka dan gaji gokin ka to amma ya zama to kamar diya ya bari to nan diya kamar zaman diya shi ce ta tsaya matsayin diya wanda kuma ijma'i ne na ɗanmu ya ce ƙalibin munzir a jama'u ala anna banin ibin wa banatul ibin ya komo na makamar banin wal banat zukuruhum ka zukurihim wa inasuhum ka inasihim illa idza lam yakun lil mayyit waladun lisbi yace wannan ijma'i ne tsakanin malamai magabata babu wani saɓani ko gardama kan masa'alar cewa banin ibin ɗiya maza na ɗa jikokinka kenan jikokinka maza na ɗiyanka dama ɗan ɗiya bai gado shi dama bai cikin lissayi ɗan ɗiyarka bai gadonka ana magana jikanka na wajen ɗanka to da mazansu ɗiyanka wa banatul ibn haka kina maza ne jikokinka maza da jikokinka mata a takaici waɗannan jikoki maza da mata ya na makamul bani suna matsayin jikokinka maza suna matsayin ɗiyanka maza inda babu ɗiyan wabanat haka su ma ɗiyan jikokinka mata suna matsayin ɗiyanka mata suna matsayin ɗiyan mana jikoki mata suna matsayin ɗiya mata inda babu ɗiyan mata shi ne ce wabanat ya ce zukurum ka zukurim maza jikoki maza kamar ɗiya ne maza wa ina su muka ina sihim jikoki mata kamar ɗiya mata ne magana ko duk kasar ɗaya ne yadda an kabar ɗiya za ta gadi rabin dukiyarka haka an kabar jika za ta ga duki in jika ce ta ɗanka inda an kabar ɗa zai ga dukiyar gaba ɗaya haka an kabar jika kaɗai zai ga dukiyar gaba ɗaya magana kenan ya ce amma duk wannan magana in mamacin ba shi da ɗa namiji ya ce wani da sulbi ɗa na cikin shi eh ba ɗan zasu ɗa na cikin shi yanzu mun ji kada uku masu gada rabi miji ɗiya jika mace shi jika na miji duka da kwashi gama da ta gama da ne shi bai magana abu ya ce sai al'ukutu shaƙiƙa wa al'ukutu li'abin sai na hudu da na biyar ya ce waɗanda ake ba rabi al'uwa uwa ɗaya uba ɗaya an ka mutu ka bar uwa uwa ɗaya uba ɗaya hakanan idan ka mutu ka bar uwa lil'ab duwana in ka bar su kaɗai ne idan suka haɗu abin na canzawa eh ita uba ma ana iya ture ta a wani hali a wani hali a rage mata kaso amma ita uwa ɗaya uba ɗaya kuma haka shi ma za mu ga ɗan uwa uwa ɗaya da shi san mashi dai baka da bai turuwa maka da baka uba yanzu dai masu cin rabi yan uwa uwa daya uba daya ko yan uwa ta uba daya kidan banda ta uwa daya kaga musulunci dai ba magana alaka da mu al'adance dan uba kamar makiyi ne sauransu amma kaga shi dan uba ya ba da dama zai iya kwashe dukiya ma gaba da wani hali yan namiji ne eh yan namiji ne yan dai babu uwa daya uba daya amma shi dan uwa za a ture shi dan dai da da shi dan uwa iya da kaso kasa da na dan uba amma kun bai turuwa an baka da baka uba yanzu dai mun ji masu guda biyar wanda su ne nasi ya zo karara ya ba su rabin dukiya diya jika el uwa muka miji diya jika el uwa uwa ɗaya uba da ko uba ɗaya wannan su ne guda biyar wanda ake ba su rabin dukiya maciya kenan nusuf sai ce wa rubu kashi na biyu wanda rubu'in dukiya shi kuma ya ce fardu thanain fardu thanain kenan farilla gado ne na mutum biyar ya ce inamiru'un halak laisa lahu waladun walahu ukutun falaha nufin matar bayan da muka kare bayani na numurin halaka idan mutum ya mutu kuma falisa da waladin ba shi da ɗa amma walahu ukutun yana da yan uwa amma na yan uwa da da muke magana ana yan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya don duka akwai inda nasin ya zo amma na ne yan uwa ɓangaren uwa ɗaya ita can magana kashin daban ne ita can sudusi ne ba nusfi ba kuma duka qur'ani ne amma kuma kalmar lafazin guda ne can aka ce yalwa a bata nisfi na aka ce a bata nisfi can aka ce a bata ɗaya cikin shidda wannan shine sunna take wannan bayanin za ta rarrabe maka wata yalwa ce a can wata yalwa ce a nan da aka ce a bata rabin dukiya a can kuma wacce kin ce kuma duka yalwa ce uku cikin ce aka ce a bata ɗaya cikin shidda to yanzu da yana yalwa da muke maganar wadda wani ayat ta zo ta yi magana a bata rabin dukiya yalwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa wanda kuke uba daya duk wani hali a wani hali ne ba kullum bane ba za mu ji bayani a wani hali ne yace shi a rubu'u fardu ne magana rubu'i shi gadan da aka yanka wa mutane biyu kuma iya da alaƙa da ma'aurata namiji ko mace kurin harka ce ta ma'aurata azzauj in kana lizauja walad namiji ana ba shi rubi'i a inda matar take da ɗa da ƙauli ta'ala fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakan in su mata matanku da da aka ce wa lakum nusum matar ka zuwa jukum lam kun hunu waladun kuna da rabin abin da matanku suka bari to sharadi yace in ba su da ɗa ne nan fa in kana lahunna walad idan suna da ɗa falakum rubu kuna da rubu'in abin da kenan rubu'i kwata ɗaya cikin hudu kuma ta yan kar na abin da ta bari in tana da ɗa bakinka kenan ɗaya cikin hudu za ka ɗauka sai azzauja mata ita kuma in lam yakun zauji walad in mijinta ya mutu ba shi da ɗa ita maimakon kai da ake baka rabin dukiyarta to ita kuma kar kwata za a baka eh ita kwata kai kwata za a baka ita ita in baka da ɗa kwata za a bata ɗaya cikin hudu za a bata inda kai ne rabi za a baka yace li qawli ta'ala wa nahun wa lahunna rubu' mimma tarakatum in lam yakun lakum walad mata suna da haƙƙi a cikin dukiyarku na rubu'in dukiyarku in ba ku da ɗa wannan shine kenan rubu'i lamari ne na ma'aurata namiji ko mace su suke da aiki da rubu'i ita ɗan iya da ɗa ta gadi rubu'i an ba shi ta gadi rubu'i in bai da ɗa ta gadi rubu'i shi kuma an ba ta da ɗa gadi rabi amma in ba shi da ɗa ita kuma za ta gadi kenan za ta gadi rubu'i inda ɗa ta gadi sumuni ita mace sumuni ne za ta gada in da iya da amma bai da ɗa sai a ba ta ɗaya cikin hudu na duke shi sai wasumin farad wahid shi kuma sumuni kaso ne na mutum guda wa huwa zauja in kana lil zauji walad mace kadai take da magana ɗaya cikin takwas a halin da in mijin nata yana da ɗa ya ce liƙauli ta'ala fa'in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma tarakatu in kuna da ɗiya kana lakum waladun maza ke in kuna da ɗiya kuna da ɗa za mu ce ma ba shi ɗiya ba falahunna sumun mata suna da ɗaya cikin takwas mimma tarakatu min daga abin da kawai dukiya wannan kaga yanzu mun ji kaso na nisifi mun ji kaso na rubu'i mun ji na tsumbi sai wasulusa ne faradu arba'a suwane ne ake ba kashi biyu cikin uku a dukiya a ba su kashi biyu da ciyar kenan na dukiya ya ce kaso ne na arba'a na mutum hudu akwai albintan wa bintalibin wa bintalibin iya biyu na tsatso ko sama da biyu daga biyu da lissaki wada ko kuwa jikoki mata biyu abin da ya sama daga biyu da lissaki canzawa daga biyu abin da ya sama ɗiya ne biyu ka bari mata ko su ɗari ne jikoki ne mata ka bari daga biyu har su ɗari ko sunu su ana ce don Allah mai girma da buwa yana cewa fa'in kunna nisa'un faƙo sanatayin wallahunna sulusa mata raka in mata ne faƙo sanatayin sama da biyu to biyun tana ciki ba da biyun a suna ya taɓa zaka nan biyun tana ciki za a falahunna suna da sulusa mata raka kashi biyun abin da cikin uku na abin da ya bari suna da kashi biyu ko da su nawa ne ba sa gade dukiya gaba daya shin da zo nake wani tambayar iya kamar wani abu da a yi wai yaya za a yi a ce iya bisu gade dukiya iya mata he mata he maza ne ya zai kenan tambaya kamar da wani abu da kamar kuma sai an zalim a ya za a ce su iya mata bisu gade ta Allah ne hukum Allah ne ce bisu gade gaba daya a kullum ana magana addini magana aqida sai Allah ce ka ba magana ka ce ka kare ayin kai musulmi kai musulmi ba magana itirat me yasa kai kaza ba naka bane ba abin da kai nema kurin an ce ya Allah ce shikenan cewa dammi ba mu Allah dammi an ta rashin kumiya ce sai rashin kumiya ne ba mu Allah dammi ya ce kaza me yasa dammi a kun ya ce haka kun kaza abin da kun zaka nema kurin ya faɗi ko maganar hikima kawo amma ka ce wani dalili an gama dalili kudin za ka yi ne kurin ya tabbata haka ne kuka kauya kurin eh bakin ta kenan an ce kaza ne baka ce me yasa aka manzo aka hana mata shi aka tsara kan shi ya ce a ba mata rabi an ɗaya ce a ba ta rabi in namiji ne shine gaba daya kuma shi ya ce in su nawa ne mata bisa ga dukiya gaba daya kashi biyu cikin guza ba su ba su gaba daya nan a sa ke mace musulma a zuga ki ki shigo ki ta maganganu ko a radio ko hanyoyi daban na kawo su gaji ba ki kuɗi ma a kafata da ki a banza don za a kafata da ki don itirar da kan abubuwan abu ne kamar kana kamar kana bujurowa ne kana faɗa da magana Allah kana ga Allah bai iya ba ko Allah bai ba bai adalci ba don haka ne a fakaci suke cewa ta suke zalunci to idan aka ce an zalunci wai zalunci musulmi suka yi mu muka yi masu hannun da yawa akwai mata musulmi wanda ba su kawo aka a wajen neman aiki neman wani furuje a banza za su isa dawo sun kawurta duk matar da ko musulmin da zai ka neman wata kungiya ka neman shiga iya neman kwatanta wai daidaita maza da makaban mata maza da mata cikin gado wai zalunci ne to wake tuhuma ba ra'ayi bane nan malami ko maza ba na sabon nasi na ƙwayan karara na ta wani lokaci wani iya ban labari a banka mundial sun tahi cikin tattaunawa ya zama mas'ul na abun kuɗi sai kasan hanzu akwai abin a nijar suna daga sama abin gizarwa na maganin wannan kundin mata a ba mata rabi cikin tattaunawa da suke da mataimakin shugaba na bankin duniya sai ya kama shi cikin girma ya kayan magana wani me yasa a nijar kullum kuna problem kan wannan dutse kin na magana kundin mata na magana abin gado sai ya ce problem kin matsala da yawa abu da yawa na musulmi a ƙur'ani ko an ce sai sallah sai azumi sai waye matsalar gado shi Allah kan shi raba kan shi yace to me yace wallahi suna tattaunawa sai kira a mataimakin shugaban bai hude ne yace wallahi da yazo a nan ya ja mai matsalar problem kin ya kawo article kin da ake inkari na kullum matan ya kawo mai lambar ya kawo mai ayar qur'ani da take magana kan gado a qur'ani Allah ta bai hude ne shi ta shi matsalar matsalar musulmi ta ta sallar problem sallar problem ga kina kuma ka Allah bai wuce ce dai wuce ne ba sallar yake ba amma ya san qur'ani ya san abin da yake cikin maganar rabon gado a wajen musulmi kita ma kina shi na problem kin su ta bi iya suna da wahalar suri shi duk an kai an kawo sai a ce ma ka sharuwa ka suka take duk suna kana akwai wani furuje wani kudi na musamman za a ware a kasa iya nan kullum akwai magana akwai za a ware an kunyi da kun ture akwai kudin zai biyo bayan sa kundin wannan a zai ta maza da mata duka sanar ta yi akwai abin da ake mata alkawari da bata sai kuma abin kullum duk mutum da zo ya an kawo duk mutum da zo ya san kama gane sai dai ji tsoron sa hannu gudun fitina a ƙasa amma duk da kawo sun biyo ka akwai dose iya nan wa kuma da kudin za a samu shine matsalai gado Allah ya kashi da kanshi ba bane ba na wani ka a Allah ya raba kayan shi kurum haka nan ka zo ka ce ba haka bane ba zalunci ne to kana magana da Allah kai tsaye in kai musulmi ne kana ka hurta eh shin hadarin abu yace Allah yace fa in kunna nisa fa in kunna nisa'un fa qul sanatayn idan mata ne sama da biyu daga biyu sama da biyu falahunna thulutha sana da haƙin kashi biyu mata raka akan abu da gunsa bane wannan masu kashi biyu cikin gudun dukiya guda hudu kenan ɗiya ko jikoki mata sai al'ukutani shaƙiƙatani wal'ukutani li'ab 'yan uwa in ma ka bar 'yan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya an za ka ji ba magana ɗan uwa namiji ko becin asabar furud shi ba yanka mashi ba sai kun ƙayar ba zai kwashe gaba da shi shi ba ruwan shi da mu shi zai ma ya ƙayar ba kwashe zai gaba da shi shi namiji kun kwashe ya zai daga ba magana kashe ɗaya cikin shidda kun shi babu babu ɗa babu uba kullum kwashe ya zai daga shi yasa shi ba magana shi kullum shi kwashe ya zai yanzu kuma kun muna cikin asabar furud wanda aka yanka musu kashe kaza shi ɗa kai wa ko ƙane namiji ka mata bakar ɗa ba uban kuma da rai kun dan zira zai a ba uwa kaza a ba uba kai a ba a ba a ba mata kaza a ba kaza sai ka mai sauran kullum eh haɗe shi yasa shi ta gaba ka ɗan uwa ba shi mutum ya ne gaba daya sai ya ce a munani yanzu kenan nan da ya ce maka sulusanin farz arba'a sulusi biyu kashin mutum hudu ne sai ya gama maka nan biyu nan biyu kenan nan albinta kenan iya maza ɗiyanka mata ko jikokinka mata ana abu biyu ne iya da jikoki ya gama abu biyu kuma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya yan uwa mata su suke da kashi biyu cikin uku na abin da mamaci ya bari yanzu sai wasu farko sanayin ya ce sai sulusi shi kuma gadan mutum biyu ne suke gadan sulusin dukiya al'um idan lam turjab uwa inda ba a sa mata ba hijabi kenan akwai hijabin da yake rage ba hana ta gaba daya hijabi uwa ba hana ta gaba daya sai dai a rage mata inda wa yake rage ma uwa in ma da in ma yan uwa yan uwa za su rage ma uwa gado amma ba ba su ko bi uban sani uban iya dare uban su iya dare uwar su dare eh uban su dare uwa dare to ita uwa idan mamacin wannan bai da ɗa uwa kuma yana da ɗan uwa uwa ɗaya wadda ko uba ɗaya za a ba uba a ba shi kashi biyar a ba ta ɗaya a ba ta su dusi sarara ba uban amma misali inda bai da ‘yan uwa bai da ɗiya za a ba uwa ɗaya cikin uku za a ba uwa ɗaya su dusi makinan za a rabu misali mutum ya mutu yin wani yaro mai dukiya bai mai dukiya ne mutu bai da kowa sai uwace da uban shi za a raba dukiya gida uku a ba baban shi kashi biyu a ba uwa daya amma yanzu ya mutu bai da diya ga uwa gaba amma ga kannu ko yayu ko da shi ba uwarsa ɗaya da shi ba ko in dai da ɗan uwa shi wannan wani yaron in dai da uwa kowa ɗaya ba kowa ɗaya ne ko uba ɗaya ne in dai iya da ɗan uwa to yanzu uwa ita ba a bata kashi ɗaya cikin uku kuma yin musu gadon komi za a ba maimakon a bata ɗaya cikin uku misali shekara misali misali misali misali shekara ɗari uku shekara ɗari uku in ba da ɗan uwa za a bata shekara za a bata shekara ɗari a ba uba shekara ɗari biyu to yanzu daga an ce ya da ɗan uwa mai mutum sai a bata shekara hamsin sai a ba tsoho jika ɗari biyu da hamsin kai ne ɗari biyu da hamsin ɗari shida ɗari hudu da hamsin ɗari hudu da hamsin ba tsoho kuma sai ɗan uwa masu gado amma an ƙara ma uba gado ya shiga da shiga da shiga da shiga shiga da shiga kuma sai a ba tsoho shiga da shiga musamman a ba ta shiga musamman eh an a ce a koshi yan uwa daman kuma inda iya ne to wannan inda iya ne kowa iya da sulusi shi ko dan uwa bai gado dan uwa bai gado a ba uwa sulusi sulusi a ba uba anan kowa anan daidai suke inda iya kowa uwa da uba daidai suke yanzu da muna maganar inda ake ba da sulusi suwa ake ba sulusi za a ba uwa sulusun dukiya an ba a sha makace ta ba ce zai sha makace tana samun sha maka da uba da daɗa ko da ‘yan uwan mamaci ya kauli ta'ala fa'in lam yakun lahu waladun wa warisahu abahu fal'ummi sulus ya ce idan mamacin da ya mutu fa'in lam yakun lahu waladun ba shi da ɗa wa warisahu abawahu sai uwa da uba su gade shi nan za mu zo na magana ɗaya ɗaya uwa gaba nan aya tana magana nan sai a wannan halin inda ba shi da ɗa kun babu yan uwa sai uwa da uba su gade shi su biyu dukiya ta su biyu ce amma fali umhi thuluth uwa za a bata daya cikin uku ina uba ya kwace sauran sai shi ba ce ba bayar kaza ba shi dan shi mai kwace ne gaba daya yanzu nan su ne mana masu gade sai uwa al-ithnan fasa'ida min al-ikhwa wal akhawat al-ummi biyu daga biyu abin da ya sama 'yan uwa mata eh 'yan uwa maza ne ko mata ne 'yan uwa maza ko mata amma da ummi 'yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya da su da mazansu da matansu duk matsayinsu ɗaya eh uwa maza ne ko mata ne dai uwa kuɗe su amma ba ka da ɗa ba ka da uba a na cika magana wani yan uwa ba ka da uwa ba ka da sama uba ba ka da kuma ɗa wanda zai gaje ka to anan kana da yan uwa mata to su suna da ɗaya ɗayan ukun abin da ka bari ya ce ya yi haka da ƙauli ta'ala wa in kana rajulun yurusu kalala a yi mara'atun wannan wa akun a ukutun falikulli wahidin minu masudus fa in kanu aka tara min zalik fa mushruka fi thuluth ya ce wa in kan rajin yunus kalala idan za a wa mutum musan ga gadon dariya gadon yan kallo yan calama ma ta wasu eh yesu dama tawa daga sassa ba ka yanzu ba su ne ciwon gajiya gaskiya ba uban su bane ba wani ba can ne tawa daga sassa gurin shi ce shi ce a hausa gashi gadon dariya dan uwa ne ya mutu naka uwa kuɗe da shi ba shi da ɗa magadi ba shi da jika ba shi da ba shi da kaka sai ku zo ku zama na kurin ba ni hana balle bangaren da ummi shi da uba ana turin da la'abi wani wani hali amma da ummi ya ci kurin sai dai a rage mishi sai dai ɗaya cikin shi ɗaya shi ɗaya ne in kuwa su biyu na bane sama dole sai an ba su ɗaya cikin uku sai ka sai wani gado da kusa gado in da suka kai biyu to shikenan kurin ya mai musu ya raba gida biyu a ba su guda gida uku a raba gida uku a ba su guda yan uwa bangaren uwa daya kuma da da mata da mata daya sai ya ce kenan wa in kana rajulun yurusu kalalatu amun atamala wa akun aw khutan idan za a wa mutum gadan dariya muke cewa ko mace ce ko namiji ne jin daya ya mutu ya bar bai da da bai da jika bai da uba bai da kaka bai san ba kasa amma walahu akhun aw ukhtun iya da dan uwa namiji ko dan uwa mace falikulli wahidin minhum as-sudus nan ko in namiji ne bari mace ce a tsaye bari ko ne ta iya da ɗaya cikin shidda ɗaya cikin shidda za ba shi ba irin na uba bane ba kowa ba shi a'a ana magana in namiji ne ko mace duk hukumcin ɗaya ne ko ne iya da ɗaya cikin shidda na dukiyar mamaci fa in kanu akasar min zalik in wasu wuce ɗaya abin da sama kenan fahim shuraka fi thuluth suna tarayya aka ci na shi tarayya shi a ci a nan ne inda zama tambaya a ina ne aka daidaita gadon maza da mata duk daya a musulunci a wannan wuri ne inda ɗan uwanku da kuke uwa ɗaya da shi Allah mai cikawa hukumar maza da mata ne in nawa aka baku a nan ba magana namiji da ba mace ne a nan daidai cewa ake daidai ake rabawa a baka ɗaya a baka ɗaya a nan daidai ne babu wani namiji ko mace a nan duk da za a bada talaka suna tarayya eh suna haɗin gwiwa a cikin wannan sulusi na dukiyar mamaci sai yanzu sai magana sudusi sudusi ya ce wa sudus farda saba farda saba shi sudusi shi ne ɗaya cikin shida na dukiya kasan mutum bakwai ne mutum bakwai ake ba ɗaya cikin shida na dukiya mutane bakwai suke samun haka a cikin gado al'ummu ma'alwalar aul'ikhwa kaji uwa da muka yi magana a can baya an ba sa mata hijabi nawa gare ta an ba ta da hijabi nawa gare ta sulusi a ya ce maka zalamtu hijab an ba ta mata hijabi ba to ga hijabin shine alwalad aw al-ikhwa ɗa na mamaci in iya da ɗa ko iya da ‘yan uwa to uwa ta tashi daga sulusi sai da muka ambata ɗaya cikin uku sai a bata ɗaya cikin shidda kan an rage mata kasanta yace li qawli ta'ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth yace fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thuluth yace kaji yace kiran madogaran magana yace dan fadar Allah mai girma da buwaya da ya ce wali abawai da kauli ta'ala wali abawaihi na ga uwayen shi biyu li kulli wahidin minhum masudus kowane uwa da uba kowanne iya da ɗaya cikin shida na dukiya min ma tare daga abin da mutum ya mutu ya bari ya bar uwayen shi da iya da ɗaki na ya in kana lahu walad inda namiji mutumin da ya mutu iya da ɗa wannan namiji ne ya mutu mace ce ta mutu duk abin da ya ne amma yana da ɗa ko tana da ɗa kuma ga uwaye ga uwa ga uba Allah ce likulli wa irin minhum masud kowa iya da ɗaya cikin shidda misali mutum zai mutu da ɗaya misali goma sha kaza kuma misali sai ka ga uwa ta haihu ba gado kai ta ga uwa ta haihu da gado kai da sam haka wasu tsammanin kamar da na samu matsala wani suke ji kamar an zalunci ne he aka yi rabaka ga kakar shi ta haihu gado ita da rikici baki aka hada ya za a yi ta samu gida kaza mumni ba yake targima isa abin da ka shi gane ya za a yi ga kai sai shiga to ko kuma sun kusa kusa kusa su kuma sai kusa 20 sun kusa 20 ita kuma ita kadai tana da cikin shidda kai a arba dukiya gida shidda a ba ta daya ta kumbiyar kin za a kasa a raba wa ku 20 ya za ka zo ta ya za ku zo da kai ta to ta yi gado ita ya raba arba gida shidda ɗaya gare ta ko kuma biyar kin misali miliyan shida ce an ba ta miliyan guda sauran miliyan na sauran miliyan bilgo ko kuma ku ishirin ne ko kuma ishirin ne a gida ko goma ne mato na wani ɗari da zagare ka to balle ko ishirin ne ya kai gaɗi miliyan su ta tsawar miliyan guda ko amma ka samu adam kaɗa adam adam ba a zalci wallahi baka tana oshi ne wace cewa ta cewa da cewa ta ne na a ciki ta cewa da shi kai kuma gazu kuma haka wanda kai kama kai ma ma wahala rayuwar shi ta kai a kanka ya yi wahala da kai jina ban gani ta yi ma wahala da shi a kanka kai shi ne wahala da kai duki ta shi kaci kamura ita kuma wahala ta tashi wa ma wanzu kake bakin ciki amma ta wai amma da wa ga mutum ya bakin ciki ya za a matsa kowa kaza mutane ba su adalci wala ba su ma wani adalci wace ce ta haka ana mata keta ba tana ta wahala sai ta shi kai kuma kai kuma shi ma wahala kai ka more shi shi kuma shi more ta Allah komai da ba Allah adalci ne kuma ko da ba gane ba ta abin da Allah ya bashi daidai ko da kai ba gano ba kwallo ka ba ta gano ba kana kana da kwalluwa shi ne daidai wallahi kadi ba yace kenan uwaye guda biyu kowanne iya da ɗaya cikin shidda na dukiya mai mata raka na abin da ka bari kai mamaci in kana walad in iya da ɗa mamacin fa in lam yakun lahu walad in mamacin da ya mutu ba shi da ɗa wa warithahu abawahu uwayen shi biyu uwa da uba za su gaje shi a wannan hali su biyu fa li ummi thuluth sai a ba uwa ɗaya cikin uku uba kawai saura fa in kana lahu ikhwatun kaji anan ta ma magana an ba ɗako to nan kuma su ma ka ce in iya da ƴan uwa ke bada bayan ɗa in iya da ƴan uwa kurin an ce wannan ƴan uwa da ke da shi imma uwa ɗaya uba ɗaya imma uba ɗaya imma uwa ɗaya ko da ba ɗiyanta ba ne ko da ba ɗiyanta ba ne ƴan uba ƴan uba gare shi ko ƴan uba ne ɗan wannan shi amma ita uwa ya rage mata misali ɗiyan kishiyoyinta ne ɗanta ya mutu to tun da kuɗin kishiyoyinta na kuma ba ta jika ɗari a cikin jika ɗari ku ya ba ta jika musan a mai ta ɗauko jika ɗari biyu da musan kuma ɗayan wani basu gado kuma ba ɗiyanta ba ne amma ta rage mata tun ɗan wani ne ya ce kenan yan kana da wuƙaƙi watan falɗin misir in yana da yan uwa kenan uwa tana da sudusi sai aljadda kaka kaka tana da ɗaya cikin shidda inda ad- inda adamin um inda ka mutu baka da uwa ga kakka da rai amma nan mutu da mawagi kaka ta uwa kakar uban gaba da gadonka kakar babanka ba ta gadonka rike da kyau ba ta gadonka amma ta uwa za ta yi gado ko kana biya ko ɗiyanka nawa da ubanka da rai sai ta zo a bata raban rabanta eh kaka ta uwa kun ta uwa ta uwa yake ba ba ta uwa ba eh ta uwa kun in dai uwa bata rai ta mutu shikenan amma ita ta uba ko ubanka bai da rai ta bata daga rai ka ita mata gado yace kaka inda adamin um inda babu babaka sai uwarta ta zo ta tsaya a matsayinta sai a bata sudusi ya ce ɗalibin munzir ibn munzir ke cewa a jama'u ala anna lijaddati sudus idza lam takun lil mayyit um wani ijma'i ne ba wani gadama kan shi tafaki ne ke jama'i ne kan cewa kaka ta uwa ta bangaren uwa tana da sudusi in dai mamacin ba shi da ma'ana uwa in dai babu uwa to shi kenan ba ganawa ita tsaya kurin kamacin da yadda ta ba ta daya cikin shidda na abin da ka bari musulunci kenan ya ce alwahidu min waladul um zakaran kana am unsa daya daga cikin dan uwa dan uwa amma nan ba na hausa ba dan uwa a hausa iya ɗaukar uwa ɗaya ba ɗaya ko dan uwa kurin to nan dan uwa a hausa nan nasa magana wanda yake dan babanka kenan umunka dan uwanka na wajen uwa magana kenan dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya shi ɗaya ne ko ita ɗaya ce eh da suka kaɗe ta ga ta nan uwa ku ɗaya da ita ko uban ku ɗaya da shi su ake magana a wannan halin su kaɗai kuma da ka mutu ba ka da ɗa ba ka da uba za su tsaya ya ce don shi da kalala ya ce da ƙauli don ya maka zakaran kan amunsa shi wannan walidar um ɗan uwarka namiji ne ko mace ɗaya kuma raban ɗaya ne don faɗar allah mai girma da buwaya wa in kana rajulun yurasu kalalatun aw imra'atun wala akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum masudus idan aka ba mutum gado na dariya na mace gadon da babu asali babu da shi aka ca to imma a wimara'atin ko mace ce ma ta mutu a wannan halin ba ta da ɗiya ba ta da uba ba ta da kaka amma walau ukun a ukutun tana da ko iya da ɗan uwa ne ko ku ɗan uwa ce to dai falikul wahidu min wata kowanne hakkin shi sudusi za a bashi ko mace ta bari ko ka bari uwa ɗaya ko namiji ka bari uwa ɗaya iya da ɗaya cikin shida na dukiyarka sai bintu libin ma'a bintu sulu jika amma kana da ɗiya ta tsanka ka mutu baka da amma kana da ɗiya kusa ai ɗiya ɗaya batta gada dukiya nawa gare ta rabin dukiya tunan a wannan hali da ka mutu ga ɗiyarka amma kana da ɗa ya riga yaka mutuwa amma ya bar ɗiya shi ma kuma din da gidan mata ne lamarin na mata ne inda babu kurin an aka ba ɗiya shi wannan sai kwashi kurin to a nan haka ne ma aka ce ma aka ce ya mutu sai ya bar jika ta ɗan shi da ɗiye shi mace a nan za a ba jika rabi ya wannan magana li hadisi abu qais qal sami'tu huzayl ibn sharhabib qal su'ila abu musa an ibnatin wa ibnat ibn wa ukhut an wa abu musa al-ash'ari tambaya kan mutum ya mutu ya bar diya ta tsadan shi da diyar ɗan shi jikar shi da ‘yal'uwar shi ga ɗiya ga jika ga ‘yal'uwa faƙal sai abu musa sha'ari sai ce libinat nisif wadda ya kuta nisif ya ce a ba ɗiya rabi a ba ‘yal'uwa rabi to jika hakan wata kenan shi aka yi tsakon ya ce a ba ɗiya rabi kudin shi kenan a ba ɗiya rabi a ba ‘yal'uwa rabi amma da ya ƙare ba wani haɗin rai ba wani abu ya ce wajibin mas'ud fasayi tabi'in kai je ka tambayi abdullahi bin mas'ud shi ma zai ban goyon baya amma ka je ka yi samun confirmation ya tabbatar ma abin da gama amma ka da maka ka tambayi abdullahi bin mas'ud dan an san shi wajen sallama ka tambaye shi bin mas'ud ya zai ban goyon baya kenan ta jika da kallo fasayi bin mas'ud wa ukhbir bi qawli abi musa aka je aka iske abdullahi bin mas'ud aka ba shi labari abu musa shi a mai tambaya kan ga ɗiya ga jika ga uwa amma ya raba dukiya ya ba ɗiya rabi ya ba uwa rabi ya bar jika ba kuma amma ya ce kai ma za ka yarda da bayanin da ya yi za ka ba shi goyon baya faƙar sai bin mas'ud ke cewa laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadi ya in kuwa har na yi hukumci da hukumcin da ya yi kenan na ɓace ba da kai shari'a kenan ba daidai ba da hukumcin da ba daidai ba da ba na fi ɓata kenan bai wa bishi an kwa na bishi na ɓata kenan ba haka bane kenan nan gaga ya ture hukumcin abu zai sha'ani takaici sai yake cewa shi ma kuma babu nabar ba sai yake ce musu aqadi fiha bima qadan nabi sallallahu alaihi wasallam zan muku hukumci hukumcin da anas da manzan Allah da kai shi ba an kare ba zama ku hukum a irin wannan hali zama ku hukumcin da anas sallallahu alaihi da kai shi sai ya ce lilbinti nisif lilbinti nisif abin da ya gazawa lilbinti nisif walibinti ibn sudus za a ba iya lilbinti nisif za a ba iya rabi walibinti ibn sudus ita jika a bata sudus ya ce ta kamilata sulusain cikon sulusi biyu make cikon sulusi biyu idan ka mata kabar ɗiya mata daga biyu abin samun nagari su falahun da sulusa mata rak kenan ita wannan jika ta kwamfuta ta ba da kenan ɓangaren ɗiya mata ke su mace kashi biyu cikin uku wannan an kaɗa ke sulusi misali jika ɗari shidda muna neman muna makace muna neman sulusi na makata sulusi bi nata nawa ne ba hudu ba ko hudu ne hudu ne sulusi bi sulusai ne kin shidda kashi biyu ci aka aka raba muna san kashi biyu cikin ku a cikin shidda nawa ne hudu hudu ne kashi biyu cikin shidda aka raba aka raba shi gida uku ko kashi kenan hudu ce shine kashi biyu ne aka ce a cikin uku ko kenan idan aka ba iya uku ba rinji ba aka ba ɗaya ɗaya nawa kina gama hudu ko kenan sun samu sulusani min matara shidda aka rabu duke gaba ɗaya aka ba aka aka ba da hudu a cikin shidda shi ne ma baka da sai haka ne kun kashi biyu cikin shidda labarai da sai kenan wannan ɗiya yace ta cika sun samu kenan kashi biyu cikin uku na dukiya yace haka ya ce wa ma baka fil ukhut kenan haka rab haka aka ba diya aka ba diya aka ba diya rabi aka ba jika ɗaya cikin shidda saura ya ba elwa shine nawa biyu a cikin shidda a cikin shidda za ba kenan elwa biyu an ba diya uku an ba jika ɗaya ya ba elwa biyu wannan haka abdullahi bin mas'ud ya gaya masa ya ba su wannan fatawa da ya kare kasa mutane fa'ata ya aba musa ya abin nan addini ba abin nan ba ba shi ma abin nan shi ma ba zai zama cikin kuskure ba wannan abin ma a ce amma da mana ya fatawa wannan fatawa ta da a sa masa adon malamai da gima malami ya saki malami ya addini na ku ne addini na Allah ne ne maki addini dan na fatawa kan kuskure wani ma da ba daidai kuma shi ke mata ne ai ba bane bane ra'ayi abin nan ana neman sawab daidai ake nema ke duk aka kai mata tazabi ba bane abin da sai gumi a ce sai gumi yawan tambaye malamai ba na ba sai gumi ka tambaya ka samu haka samu nutsuwa da aka ga da aka ga musan fatawal kuma shi ta bai ku tambaya zai ba da goyon baya kuma bai ba da goyon baya ba sai ko zuga mishi ga abin da ya faɗa sai fa akhbarnahu bi qawli ibn Mas'ud muka bashi labarin maganar Abdullah ibn Mas'ud ga yanda za a raba ta sabanin kai ka ce kurin a ba ya rabi a ba jika a ba ya rabi a ba ruwa rabi ka bar jika to yace ga yanda za a raba a ba ya rabi a ba jika ɗaya cikin shidda saura a ba ruwa sai faqal sai ki ce musu la tasaluni ma dama hadha al-habar fikum da bana ce daga inda wani a cikin kwakwata inda wani malami a cikin kwakwata kama kama kwakwatan gata daga kuma karka ba ta inda wani malamin alhabar malam ban malami mai ilimi in wannan malami ibn musa a cikin ku ga karka ba ta ya ku tambaye shi sai yayi fatawa akan kuskure sai al'abd akwai lokaci ko maganar ayyami ido wannan al'ab ma'al walad shi ma al'ukhut ma'al abd ma lokutu shaƙiƙa ‘yal'uwa ‘yal'uba ‘yal'uwa da kuke uba ɗaya ta ma lokutu shaƙiƙa ga ‘yal'uwa uwa ɗaya uba ɗaya ga ‘yal'uwa ‘yal'uba to ita ma a nan za a ba ‘yal'uba ɗaya cikin shidda a ba ‘yal'uwa rabin dukiya irin na iyali na haka za a ba zai zo yace yi da yace al'ukutu al'ukutu min al'ab ma al'ukutu shaqiqa ɗan uwa ta bangaren uba in tana tare da ɗan uwa guda ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta ɗaya cikin shidda ta kai mata sirsaina cikon kenan ta zama ta cika sun samu kenan kashi biyu cikin guda dukiya qiyasan ala bintul ibn ma bintul sulb qiyasi za a yi na ita ɗan uwa uwa uba ɗaya da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akan ya tsatsu tare da yakka jikaka kada aka ba jika sulusi ita ma ana ilwa bangaren uba za a bata sulusun dukiya sai masu cin shidda dai al'ab ma'al walad babanka in ka bar da babanka zai gadi daya cikin shidda na dukiyarka li qawli ta'ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhum masudus mimma tarak in kana lahu walad uwaye guda biyu kowanne iya da sudusi na abin da ka bari in kana da ɗa kenan yake da sudusi sai aljadda inda adam al'ab kaka inda babanka ya mutu amma kakanka da rai shi ma'anan kaka zai tsaya a matsayin uba ɗalibin munzir ya ce wa ajma'u an na hukumar jadda hukumar ab na ijma'i ne kan cewa yadda uba zai gadi sudusi haka kaka zai gadi sudusi inda babu uba Allah tamke mu ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته